To, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق yeah.
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه Yeah.
فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد Yeah.
سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون Baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau muna sha hudu ga watan Ramadan, hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar, yau Lahadi, wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Darasinmu na tafsiri uh, mun kwana a aya ta ɗari da saba'in a cikin suratun Nisa'i za mu tashi aya ta ɗari da tamanin. Shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ahalar kitabi la taglu fi dinikum, ya ku ahalar kitabi, nasara kenan. La taglu fi dinikum, kada ku ƙetare iyaka cikin lamarin addininku da wato isa mutuƙa cikin sha'anin annabi isa da da'awar cewa shi abun bauta ne. Wala ta ƙulu alallahi illal haq sannan kada ku sufanta Allah tabaraka wa ta'ala da abin da bai dace ba. Na wajen hululi ku ce Allah yana sauka ko kuma Allah yana haɗuwa da halittarsa ko kuma riƙar mata ko ɗa. Kada ku sufanta Allah da abin da bai dace da zatinsa ba. da sifarsa ba da aikinsa ba. Innamal masihu Isa ibn Maryama dahir dai masihu Isa ibn Maryama rasulullahi ko manzo ne na Allah. Annabi Isa bai zama ba sai manzo daga cikin manzannin Allah ba dan Allah bane kamar yadda kuka riya. wa kalimatuhu alqaha ila Maryama kuma a annabi Isa kalma ce ta Allah, Allah ya halicce shi da kalmar nan tasa ba tare da wasiɗar wato uba ba ko kuma ruwan halitta. Wa ruhun min sannan ma'abocin ruhi ne wato wadda take a bar fara daga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne gurbin busar mala'ika Jibrilu cikin ƙirjin sayida Maryam lokacin da ta ɗauki annabi Isa sakamakon wannan busa da mala'ika Jibrilu ya yi gare ta. Dahir dai an raba ruhi aka ce ruhun min aka raba zuwa ga Allah don ɗaukakawa don girmamawa. Fa'aminu billahi wa rusuli ku ba da gaskiya da Allah ku kaɗaita shi ku gaggata da manzanninsa baki ɗaya. Wala ta ƙulu salasa kada ku ce wato ababen bauta guda uku ne. wai akwai Allah abun bauta ne kuma Masihu ma abun bauta ne sai da Maryam ma abun bauta ce Allah yake kakku faɗa haka su suna cewa Allahu salatatun ko al'abu wal ibnu wa ruhul qudus ko kuma wannan duk sun bata ne sakamakon wato yadda bismillah su take din nan bismil ummi wal abi wal ibn ko wanda shehu tijani radiyallahu anhu magana a cikin ah, jawahirul ma'ani ko ya fassara da me ake nufi da al'ummu ɗin nan wato hadaratu zatil muƙaddasa ce almutlaka wato hadaratu zati sajidi kenan ma'ana tsantsan yadda Allah yake tabaraka wa ta'ala wanda ba wanda ya san wannan sai Allah ko so da haka wannan shine hadaratul um to amma su kuma da suka bi zahirin lafazi suka bi abu a ummu abu ibnu sai suka bi zahirin lafazi sai suka bata da wannan kaga daga nan karamar ah, shehu sawi take fitowa da yake faɗan cewar wato tsayawa akan wasu zahirori na nassoshin alkur'ani da hadisi kofa ce daga kofofin kafirci yauwa saboda haka wato ba kowane zahiri ne ake tsayawa a a kansa ba wannan ka iya wato jawowa bismillah kan iya jawowa wato mutum ya faɗa cikin halaka in aka tsaya aka duba zahirin abin da dilalan lafazi take ɗauka ba tare da lura da ma'anonin da suke ɓoye a cikin ah, alfaz ba. So da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hana su ukunta Allah, ya umarce su da kaɗaita Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala abin tsarkakewa ne bisa a yi tarkibinsa. a ce wata gaba ta haɗu da wata gaba wata gaba ta haɗu da Allah ya tsarkaka gabarin haka dan laisa ka mislihi shay yawwa kuma Allah ya tsarkaka a danganta abin da aka hauhawar da shi kuma zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce in tahu ku bar wannan ukunta Allah din tabaraka wa ta'ala khairan lakum yin ku haka zai zamo alkhairi gare ku innama Allah dahir da shi Allah ilahun abun bauta ne wahidun ɗaya ya kaɗaita cikin uluhiyarsa ba kamar yadda kuke riyawa cewa shi na ɗayan uku bane subhan Allah ya tsarkaka tabaraka wa ta'ala an ya kuna lahu walad a ce yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake sama da abin da yake ƙasa ya tabbata gare shi halitta da mulki da bayi Allah ta'ala wani abu baya kutanta sa balle ya rike shi ɗa wa kafa billahi wakila Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isa mai tsayawa da tsara al'amuran halittarsa da kula da ita da kiyaye ta bai da bukata zuwa ɗa ko mataimaki domin ya mallaki kowane abu tabaraka wa ta'ala. Wannan wato aya ta faro da magana akan la tazalu fi dinikum. Wato aka yi kiɗaba da, da, da, da nasara, wanda su nasara abin da ya same su kenan guluwi. Shi guluwi shi ne wato ƙetare iyaka da wuce iyaka da wuce gona. An fahimta? Sau da haka guluwin nan kuma na daga cikin abubuwa da aka jarrabi wato wannan al'umma tamu daga kowane ɓangarori kuma. Wuce iyaka. shi akan samu ta iyaka a mu'taqad a wajen aqidu a samu guluwi a wannan saboda ta nan aka samu irin su kawari irin su mu'tazila irin su rawafid suka kudirci abubuwa miyagu wanda wato ma'anansu zai zama kafirci ne aikin ko da ke bai aikin ba za a ce wata kafiri ba amma dai aikin za a cewa abin kafirci saboda guluwi a itikadi misali akwai wanda garin wato isbat tabbatarwa da Allah sifat sai kuma suka mai da Allah jiki an fahimta sai ai Allah yana da hannu dole a tabbatar masa tunda ya ce yadullahi dole a tabbatar masa da hannunsa kuma yana da diddige yana yin dariya yana yin kaza dole a zo a faɗi yadda to wannan sai suka mai da Allah wani wani gunki gashi nan wata halitta mummuna an fahimta kamar yadda wato shekul mufassiri ne yake faɗa a fakharuddin razi a cikin tafsirul kabir yace to ku yanzu wannan Allah naku gashi hannaye yake da su da yawa kuma diddama hannayen kuma gashi kun ce yana da idanuwa da yawa ko yana da idanuwa da yawa yana da jijjige yana da kaza yace to in aka tattara wannan surar da kuka bawa Allah to wannan babu abu mafi muni irin wannan so da haka wannan mujassima din sai suka bata ta wajen kokarin isbatin wato abinda malaman tauhidi suke cewa musu idafat as-sifatul idafiyya ko as-sifatul khabariyya an fahimta yanzu sai aka ce ɗakin Allah. Da aka ce ɗakin Allah ai ba Allah ne a ciki ba, an raba ɗakin zuwa ga Allah ta shirifan don ɗaukaka ɗakin ne aka ce ɗakin Allah, an ƙara masa matsayi, amma ba Allah ne a ciki ba. So da haka su waɗannan asifatul izafiya sai zama ahlus sunna wal jama'a suna da wato matafiya ƙwaya biyu akan a farko suna yin abin da ake cewa tafwid. Tafwid shi ne, wato, ashe ga lamarin ma'anarsu zuwa ga Allah, a zo a faɗe su a tafi da su kamar yadda suke, amma a ce Allah shi ya san me yake nufi da su. An fahimta. To, da tafiya ce tafiya, ana haka, to kuma sai aka sai aka samu wasu firak na ‘yan bidi'a waɗanda suke ƙoƙarin su shabba Allah da halitta ta kan waɗannan sufofin. To wannan sai bayan aka samu kuma mu'awwila wanda suke yin tawili wanda shi ma masalaki ne na ahlus sunna wal jama'a wanda za a zo a awwala in aka zo aka ce yadullahi sai a ce kudura Allah tabaraka wa ta'ala ko yawwa iko Allah zo gadabullahi sai a fassara shi da da uqubatu fushin Allah ya ce uqubar Allah an fahimta wato tawili wanda yake bai nisa da ma'anar alfaz ɗin na kalmomin ba, bai zama tawili ba'idi ba, sai zama wannan matsalakin ƙwaya biyu shi ne matafiyar ahalus sunna wal jama'a na asha'ira da maturidiya. To, waɗanda suke mujassima har sai da ta kai ana kaman a ce ai Allah yana saman al'arshi ya kuma harɗe kuma yana sakkowa ma a sulusun dare an fahimta yana sakkowa uku da uku da rabi na dare ko karfe biyun dare ba zai kowa ba sai asuba sannan ya koma al'arshi haka dai duk abin sai zama kuma wato abin ya zama wani hauka ma ya zama wato ko ba karatu hankali ba ba zai karɓi haka ba to wannan huluwi kenan a cikin itikadi a ɓangaren wato mushabbiha wanda suka dinga kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da da halitta Allah kuma ka'idar da Allah ya ajiye laisa ka mislihi shay'un wani abu ba kama da Allah tabaraka wa ta'ala da haka fa kullu ma ka dara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da ya ɗarsu a cikin tunaninka Allah ba haka yake ba tabaraka wa ta'ala to an samu guluwi a itikadi kuma aka sami wato irin su kungiyoyin su rawafin wanda suke itikadi akan guluwi wajen cewa su sayyidina ali ga irin matsayinsa gashi sun mai da shi Allah da shauransu to akwai guluwi a ibada wato wuce gona da iri a wajen ibada, shi kuma ya kasu kaso kaso. Akwai buluwin da shi ma kafirci ne, misali mutum ya ƙara sallah a zahar ya ce ai wajibi ta zama raka a biyar ko shida ko bakwai. Wannan guluwi ne kuma da zai bayi zuwa kafirci. An fahimta, ko ya ƙara shawwal ya ce shi ma ya zama wajibi azumin ramadana da shawwal duka dole ne suna cikin arkanin wannan shi ma guluwi ne cikin ibada wanda wato ya zama abin ƙyanƙyani akwai guluwi a cikin ibada wanda shi kuma bai zama matsala ba an fahimta ya danganta da me yin misali a an dinga samu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kokarin isa mutuƙa cikin yin ibada yana ƙoƙarin daƙile su an fahimta alƙasda alƙasda ta bulu ku tsakaita ku tsakaita za ku cimma muradi alaikum bil gadwati war rawhati wa shay'in min ad-duljati ku ware lokaci da safe ku yi ibada bayan la'asar ku yi ibada sannan ku samu wani yankin dare ku yi ibada za ku cimma muradi an fahimta to a misali irin su misali azumi ai azumi a wuce ba a ci ba a yi buɗe baki ba a wuce a kuma wucewa da azumin ba sahur ba buɗe baki a kuma wucewa misali ke ne yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi sahabbai suka bi yana hana su sannan siyamul abad azumin kullum an sani Abdullahi bin Amr bin al-As ya nemi a yi masa izini ya dinga azumi kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sama man sama al-abada ai babu ladan azumi ga wanda yake yi kullum saboda me inna li aynika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa aati kulli dhi haqqin haqqahu idan ka yana da haƙƙi a kanka jikinka yana da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka masu kawo maka ziyara suna da haƙƙi a kanka ka ba wa dukkan ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa to guluwin na a cikin ibada gwargwadon ɗaƙa ne ko gwargwadon mutum. Akwai wanda suka dinga yin nafila raka a dubu da daddare. Nafila raka a dubu. To wani wanda bai da buɗe a cikin karatu. Sai zai ce aina na Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam baya wuce nafila raka a goma sha uku da daddare. Ko? Sau da haka wannan raka'a dubu har wani ma kwanan nan anan Ibrahim ya zagi ma raka'a dubu ya zagi na nafila raka'a dubu ya zagi hailala raka'a dubu an fahimta so da haka shi a tunanin shi na na Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wato baya wuce raka'a goma sha uku ko a Ramadana ko a wani Ramadana ta in za a yi koyi a koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai wani abu da yake koyon musu shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shari'u ne mai kafa shari'a ne kuma wanda aka ce ai koyi da shi ne yanzu in yayi raka'a dubu to fa yi umarni a dinga koyi da shi kowa ya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam na fula raka'a dubu akwai abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zabar tsakiya yi saboda shi mai koyi wanda ake koyi da shi ne a ibada in yace zai yi sahabbai za su bi shi idan suka bi shi kuma za a yi ta ƙoƙari a ce za a yi. So da haka, da haka sahabbai ba su fahimto cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana yin nafila raka su ba su tsaya iya haka ba. Ba su fahimto ba, inda sun fahimto sai da na Umar da ya zo sanya sallar dare ta ashab da sai ya ce raka a goma sha uku na yi. Amma raka ashirin ya saka, sai da na Umar. kaga ya fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha uku da yake yi shi annabi ne da ake koyi da shi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin ya sa wa mutane iyaka ba ba kuma gajiyawa ce ta sa a ba za a yi raka'a to raka'a goma sha uku ta annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya maka yadda take in ya tada nafilar sai a raka'a farko sai ya share bakara da ali imrana da nisa'i da ma'ida sannan ya ruku'u kuma in ya ruku'u ruku'un kwatankwacin tsayuwar ruku'un haka in an dago kuma dagowar daga ruku'u kafin a tafi sujjada shi ma kwatankwacin ruku'u in an tafi sujjada ita ma haka kakka zace raka'a goma sha uku ka ta gantali an fahimta ba ita bace kuma yana yin karatu tartilan yake karatun إذا مر بآية فيها تسبيح سبها وإذا مر بآية فيها تعويض تأولا وإذا مر بسؤال سألا إن يوتي دا آية دا za a yi tasbihi ya tasbihi in ya wuce da ayar da za a nemi tsari da Allah daga wani shari zai tsaya ya nema in ya wuce da ayar da aka ce a roƙi Allah a gurin zai tsaya ya roƙa alaihi salatu a haka ake sallar sahabban da suke so su yi ibadan sosai sosai suna cewa na bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar dare wata ran da Abdullah dan Mas'ud hatta hamamtu bi amri su'in yadda sai da na so mummunan lamari me kana bai ce na fi son sallame sallar kyale annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda abu yake ta ba ta an bayyana to ibada sai ka ka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sunna ai koyi da shi kaza kaza wato akwai rashin fiqhu cikin haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zabi abu mai sauki yayi saboda al'ummarsa alaihi salatu wassalam saboda bai so ya tsananta musu bai haka dai in yayi mai mai tsaurin sai ya zama kuma kowa yana kokarin shi zai yi kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake so ba dan haka imamu na imamu malik kuma da ya zo ya ce to su mutanen makka dan suna yin raka ashirin a asham mu sai mun ƙara ai su suna yin tsawafi ai suna tsawafi su tsawafi su sallar su tsawafi su sallar kuma ba mu da gurin tsawafin da haka mu mu cike ta ta zama ya sa ta talatin da bakwai ake yi har wuce a Madina imamu na imamu malik an fahimta ko an fi su fiqihu da da gane cewa ga abin da manzo Allah yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka hatta azumin misali din nan akwai sahabban da suka fahimto cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa hana waye ba hanin ba hali ne na haramci ko ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana su ne dan tausayawa saboda inda hali ne na haramci dai ai akwai lokacin da ya ci gaba da su sai ran aka ga Ramadan ko da aka zo ya ce su bari din suka ki su bari suka ci gaba ya ci gaba aka ci gaba ya ci gaba ya aka ga wata Ramadan ya ce ina ma ba a gani ba da na na ta dam a je makurar inda dole ya kun karya dan ku gane the difference is clear yawwa ni ba ɗaya nake da kowa an fahimta shine karatun ai to da haka da yawa fati Abdullahi bin Zubair yana yin kwana goma sha biyar yana azumi a jere ba Ibn Zubair yana wannan misali ya kwan goma sha biyar bai tuwa bai sha ba sahabi ne kuma kaga ya fahimci cewar wancan misalin an hana su ne shafaqatan dan tausaya musu kuma dan a lokacin ba azumi ake bukata ba a lokacin wa'iddu lahum mastaɗatun min kuwatin wa min ribaɗin hai turhibu rabi aduwallahi wa aduwakum a lokacin fawa ake bukata ana kan jihadi azumi kuma yana da a raunana shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi zabar azumin sai ya zama sai uku uku sannan kuma sai kuma ayyamul bid din wala shikenan ko litinin da alhamis sannan kuma sai ayyamul bid in kuma wani lokacin yayi kawai sai ta azumin ya ta azumin nana Aisha ta ce har sai mun ce manzo Allah shikenan sallallahu alaihi wasallam kullun azumi zai dinga ya daina bude baki tace kuma wani lokacin sai ya daina azumin ya daina azumin kuma ya mun ce sai mun ce ba zai ƙara yin azumin nafila saboda ni saboda shi mai koyawa ne alaihi salatu wassalam saboda haka guluwi cikin ibada a ce an kana yin dubu kana yin hailala miliyan ɗaya kana yin kaza miliyan wannan ɗakakka ne kuma ya danganta da waye kai ya danganta da me yake kanka na ba ta fahimta to da haka babu suka a nan sai sa aka ce alaikum bima tuquna na hore ku da abin da za ku iya da haka sai na Abu Hurairah Allah kara masa yadda yana da baiwa yana da tarbinsa bi dubu yana da guda dubu sha biyu tsakuwa baya yin bacci ya sai yayi tasbihi da su Khalid bin Ma'dan tabi'i ne tasbihi dubu arba'in yake yi kullun kullun wurudinsa kenan tasbihi dubu arba'in Khalid bin Ma'dan kuma tabi'i ne na ba ta bayanta ina ga Amir dan Sharahila ne bi aka ce gidansu Imam Shafi kenan rago shine bi na bula raka 700 a dare rago kenan a gidansu imamu sha'ib amiru dan shara'i an fahimta to zaka samu suna kowa alaikum bima tudiqun na hore ku da abin da za ku iya so da haka nafilar da ba a maka haddi ba ko ta zikiri ko ta ibada ko ta waye wannan babu guluwi wannan ba ba matsala a ciki an fahimta amma dai misali kai likita ne kana aikin al'umma kuma shikenan sai ka baro patient ɗinka da aka ɗauke ka aiki kuma ka to masallaci kai ta kai ta wannan kai ko ba ka bar abin da yake kanka wannan kai wuridin ka ka je ka kula da patient ɗin an fahimta shine lazumin ka shine komai aikin da yake kanka kenan kuma komai zaka samu a nan duk abin da mai wuridin zai samu kai ma zaka samu a nan saboda aikin cetar rawuka ne an fahimta man ahaya faka annama ahayan nasu dabi'a yawwa za ka samu abin da mai wurin jiwa bai samu ba a nan. To, wannan kenan. To, akwai guluwi kuma wanda yake a ɓangaren kamar sufaye da kuma masu aƙidu na shi'a. An fahimta. shine ɓangaren taƙadisul ashas mana tsarkake mutane a wuce gona da iri shugabanni da ake son su ko shehunai ko su da suke da imamai ko da to sai a wuce gona da iri cikin an fahimta a kai mutuƙa a allantar da mutum ko sau da haka ana samu a ɓangaren jabun sufaye su allantar da bayin Allah a ce wane kaza wane kaza a ɗauko sufofin Allah ana ana bayarwa ina fata an fahimta wannan huluwi ne a akan samu mawaƙa an fahimta ko jita ta yi daɗi ko kiɗa ya yi daɗi sau da haka an shiga kawai duk maganar da ta zo ba au ba linzami kawai sai a dinga kwaɓo ta in an zo aka saurara aka ji sai ka ji wannan sufa Allah ce ko haka ba wannan sufa Allah ce wannan kuma haƙƙin manzon Allah ne kawai wannan kaza amma duk ka tarkato a waƙa ka ɗorawa wanda kake wanda bai yake ɗaukan mutane su yi wannan akwai wani hali da ake cewa alfarahu wato isa mutuƙa cikin farin ciki ko isa mutuƙa cikin soyayyar wanda kake so sai sa ka wannan an fahimta to idan abin gashi kafirci ne amma ba lalle a ce maka kafiri ba kai an fahimta idan wannan halin ne ya sa ka ka shiga kai abin an fahimta sai mu ɗau hadisin wancan wanda raƙuminsa ya ɓace masa a jeji da abincinsa da abin shansa da komai kuma yana jiran mutuwa ta zo sai ga raƙumin ya dawo. Da raƙumin ya dawo, saboda farin ciki sai ta yi Allah kai ne Ubangiji na ni ne bawan, ai Allah ni ne bawan ka, ai kai ne bawa na ni ne Ubangijin ka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kafirci ne wannan. Amma sai manzo Allah ya ce a hada. Kafirci ne. Ka ce kai ne Ubangiji Allah bawa. Wannan kufran ne bawahat. la ya hatazu ila tafsiri wa tawil amma sai manzo Allah yake a hada kuskure an bayyanta saboda shi ka takfir din illa ta cewa na kafiri wa na kafiri wa na kafiri ka ga ga wannan ba wani tawili da ake bukata ka ce kai ne abun bauta kuma Allah shine bawanka wannan ba wani tawili amma sai manzo Allah yake a hada kuskure mimmi min shiddatil farahi to su ma waɗannan za ka same su wani yanayi ne ya same su wani shi'uri suka ji wani hali suka ji na wannan bawan Allah ko wata mu'amala sai wannan yanayi ya kama su kuma kawai suka dinga kaga ba za ka ce musu kafirai ba an fahimta sai ka ce sun yi kuskure to kuma a wannan lokacin daurin masu umarni da kyakkyawa da hani zai fito an fahimta kai da ka zo kai waka zo ka zauna ka ce kaza ka ce kaza a wakar ka me kake nufi an fahimta ya kasa bayani to yanzu kai da kace kai da baka san ma me ka faɗa ba ka ce kaza ka ce kaza to ko ka san kaza ka sufa kaza ce kuma ga abin da take nufi kuma ga hadarinta ga kaza ga kaza cikin girmamawa da mutuntawa sai a ce to ka fito waƙan nan ta riga ka sake ta ta fita to ka fito ka ka fito ka sanar da mutane cewa akwai sabo a ciki kaza da kaza da kaza da kaza da ka faɗa sabo ne saboda haka a dakatar da yaɗa wannan waƙar na ba ta fahimta shikenan in ka ki kuma sai a kai ka ga hukuma ga da gangan kenan ka fi ƙarfin kai a maka gyara to na ya haɗa ka da hukuma kuma ita sai ta ɗau hukunci a kan kai tsaura a kai ina ba ta fahimta to wannan guluwin ya yi yawa kuma abin da yake jawo shi jahilci ne. An fahimta, jahilci ne, da kuma ƙoƙarin cewa sai ka zo da abu sabo wanda mutane ba su hau ba. To su ma ɓangaren ‘yan izala, to su ko guluwinsu ya fi na kowa muni, saboda su guluwinsu wajen kafarta mutane. An fahimta, kafarta musulmi. Kana la ilaha illallah ka Muhammadu Rasulullah yanzu nan za a ce alaran majamun kafurta mun su kai mun su wuta kaza haka kawai raba eh raba kalmar kaulaka yawa kafurta mun su aka wani yana wa'azin irin wannan wai a kafurta masa masu maulidi a ja mai aya da ta kafurta su sai aka ja wannan izufin na kafin innama sabilu wanne ne inna kasiran min al-awali yawa shi aka dawo wai shi ne kafurta masa yan moli inna kasiran min labari wa rubani la yaquluna amwalan nas ko bil batil to ita ce ayat da aka kai yan maulidi kafir aka kafurta su kuma aka kai su bakin wuta na fata an bayyana to wannan guduwi cikin takfir din kuma ya samu asali juzur din abin ya samu asali tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara samun kawaris din nan wanda kuma wato ta kan shugaba alaihi salatu wasalam suka fara an fahimta juzur din abin shine lokacin da manzo Allah ya rabon gajiwa ya zo ya faɗi wannan kalmar kafirci shi asalin wanda ya faru abu wannan su ne suka zama kawari an fahimta kawari din nan su ne suka zo har sai na al'aka dinga kafirtawa ana cewa ba musulmi bane duk kuma wanda ya babban zunubi ba ana cewa kafiri ne to dai juzur din na kawaris din su ne waɗannan suke tafiya a kansa shi suka gada ko da ke zamani na zuwa a canza suna a koma wannan a koma wannan abu amma dai in ka bi nasoshin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga dai su din ne ina ba ta bayyana saboda haka to suwa sun yi guluwi a cikin takfir to shi guluwi Allah tabaraka wa ta'ala ya ya yace da da nasara din la taglu fi dinikum an fahimta kada ku ketare iyaka cikin addinin ku a wannan tafasil na wannan bayanin na guluwi a a professor Ibrahim Ahmad Bakari a cikin tafsiri da ya yayi a dazu kenan yayi bayani dogo akan guluwi wanda ya samu dama zai ƙara saurara ya ƙara jin akwai wasu fawa'id sosai da sosai a ciki dangane da yadda sha'anin guluwi yake a cikin mu'taqad da guluwi a cikin ibada da kuma wato guluwi a cikin ɗawa'if na musulunci bangaren sufaye yadda suke wannan abubuwa na taqdisul ashkas da shauransu da kuma duk abin da ya dawo abun wani zubin san girma ne san shura da kuma son kuɗi da shauransu da shauransu duk da son tara jama'a haka duk wannan yakan iya tunzura mutum ya waɗa irin wannan me wata waƙa zai yi wadda za ta fito da ni a sanni ko shikenan mutum sai zo ya ta abubuwa yau babu inda da'awa ta yawa a cikin harka irin harkokin waƙe-waƙe ɗin nan ka ji mutum yana da'awar ƙarya yake ka fito ka ce kai kaza ne kai akan annabi wallahi kaza kuma wallahi ƙarya kake to ita da'awa bala'i da'awa bala'i saboda me in ka faɗi cewar kana da baiwa kaza kai kaza ne to kana cewa Allah ya maka wannan abin ko Allah ya maka wannan baiwar to idan ƙarya kake Allah bai maka ba, to Allah kawa ƙarya, kace yi maka kuma shi Allah bai maka ba to ko ka san ka ce Allah ya yi maka bai ma ba ka san Allah tabaraka wa ta'ala halara ta shugaba alaihi salatu wa salam babu halara da Allah yake wato yi wa lallashi da lallabawa kamar haralar shugaba alaihi salatu wa salam amma a sha'anin da'awa abinda Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bidayhi thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizi haka Allah ya faɗa akan sha'anin shugaba ciwon a ƙaddara da shugaba alaihi salatu wasalam zai faɗi wani abu da ba mu muka ce ya faɗa ba to fa Allah ya jero abubuwan da zai faru ya ce ko ba ɗaya da zai tsare ku da zai tsare annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ku daga gare mu bayan duk ya faɗa wannan ba da shugaba sallallahu alaihi wasallam shi yasa in kana so ka gane wali na gaske ne to ka duba da'awoyin da ya ce shi kaza ne shi kaza ne kuma ka ga ya bar duniyar nan lafi lafiya wannan ka sallama ba saboda ita da'awa tun a duniya Allah yake ce ta mutum ka fito ka ce kai kaza ne kai kaza ne kai kullun cikin tuna annabi kake kai kullun kaza ka kuma ƙarya kake ba wani lokaci da yake zuwa ya wuce kai face tunanin annabi kai akan annabi sai dai ai kaza kai kaza kaza kaza kana ta da'awa a baki makareci an fahimta to in ƙarya kake kuma wannan mukamin kai da shi yara bada an haramta maka baka isa ka je ba to zamanin da da muke ci kenan kawai da waka ta maka daɗi ka fito ka ce kai kaza kaza kai wallahi akan annabi sai dai kaza kai ka fi son annabi akan kaza kai ka fi kai ta faɗan abubuwa da yawa wanda suka ɗau da'awoyin su kaza ne, su kaza ne, su kaza ne, irin wannan galibi shekara biyu uku za ka ga Allah ya keta mutum. Sai ka ga Allah ya gwada ƙarya yake wallahi ba nasa ba, ba haka ba bai masa ba. Eh, amma inda za ka gane wali na Allah ne, ya ce yau yana muƙami kaza, ko yau Allah ya mai baiwa iri kaza, kuma ka ga ya waje lami lafiya ana ci gaba da yinsa komai nasa yana tafiya daidai ana ƙabulinsa da karɓuwarsa da komai sai abin da ya gaba da da'awarsa da irin yadda yake yaduwa sai abin da ya gaba to wannan ka kiyaya an fahimta na gaske ne ba na cuwa-cuwa ba ne an fahimta yawo na gaske ne amma na cuwa-cuwa ka ji yadda Allah ya faɗa akan haƙƙin shugaba sannan wani kuma ya fito ya ce shi kaza ne wa Allah ƙarya ya da'awan abin da Allah bai yi ba ko bai faɗa ba kuma Allah ya saurara mai ba zai yi ba ina fata an fahimta to wannan harkar guluwin ta yi yawa saboda wato san shugabanci in ya shiga cikin al'amari aka da'awar shehunta da cewan kai shehi ne haka to da haka dole sai ka yi muridai saboda wani ma ya yi muridai abokinka ne tare kuka taso kuma yau gashi shi ana gunsa ana masa kaza kai ma dole sai ka yi to ita harkar Allah ba siyasa ba an fahimta yawwa shi mutumin Allah ba shi yake tsara wa kansa komai ba yadda kuke gani shi ma haka yake gani wallahi ba tsara ba ba mitin ake a zauna a ce kaza za a yi ai mu yi kaza don mu fito mu bayyana mu ma a gan mu mu harka Allah ba a yi mata haka an fahimta yawa kantan da ya na siyasa wannan da rali da waye wannan duk ku yi tsarin amma harkar Allah ba a yin ta da ci da ƙarfi sai da dafawarsa billahi al'azim so da haka yayin da wasu suka tsaya suke yin wani abu sai kuka ce kuma ai tun da suwa na suke mu ma sai mun fito muwa mun yi ai ba kun mu suka yi ba wallahi ba za ku kai ba sai Allah ya gajiyar da ku duk abin da kuka gaba sai ya rushe duk abin saboda ai Allah babu tallafin Allah ko misƙala da rashin cikin abin Allah zai jingina abin da ku ne ku za ku iya kokari ku kula da abin ku saboda haka sai ya bar muku abin ko ba za ku iya ba amma wanda ke kwanasa ne tabaraka wa ta'ala to shi zai riƙe abinsa an fahimta tana ga shi za ku gani ɗari'un su baye da ke na Allah ne shi yake kula da su. Ba a hannun wasu ya basu ba, an fahimta, ba kowa ba kowa da zai fito ya kara ɗari'un su baye ba abin da za a yi kawai za a yi sufanci. saboda na Allah ne to kowa kai yau in ba in ba Allah ka fito da ɗariƙa ka ce kaiwa ga ɗariƙa ka ka fito da ita kaza kaza a zo a yi kaza saboda ba na Allah bane ba da izini kake ba ba inda abin zai an fahimta saboda kai za a bari da kula da abin ba sai ka mutu ba za a dena wallahi ba za ka mutu ba kana raye za a dena an fahimta yau amma shi Abdul Qadir da rawu shekara dubu da wucewarsa ko ba a dena na sanar da na Allah ne ko ba hannun wani ya danka ba hannun Allah ya bari amma kai kana raye in ka fito da taka ba ka mutu ba Allah zai gwada ƙarya kake wannan ba taka ba ce taka ce kuma ba dan shi ka fito da ita ba ka fito dan a san ka ne dan kai suna to ba mu fita shekara biyu ka gani sai an gane ta ƙarya ki ita harka Allah ba a yin ta da shi da ƙarfi yawa ba a yin ta da da da da, da cewan suwana suna yi mu ma sai mun yi duk ba a yi an fahimta lamarin Allah zaɓi ne yana ajiwar buka ya kalu ma ya sha uwa ya sa Ubangi tabaraka wa ta'ala yana halitta abin da ya ga dama ya zaɓi wanda ya ga dama ya ya fifita shi ko ya bashi wata baiwa. An fahimta. Allah ne yake yi, shi ma wanda aka bawa ba shi ya ba kansa ba, kuma bai san san da Allah ya nufi kawai gani tashi ya ga an mata. Da haka kai ma nemi falala Allah tabaraka wa ta'ala. In bai maka ba, to shikenan wanda ya yi musu kai sallama musu. ka ƙaunace su almar'u ma aman ahabba sai soyayyarka da su sai ta yi ma amfani ina ba ta bayanta yawwa amma ga zo ka rada rawani ka ce kai shehi ne kai kaza kai kaza wannan duk baya yi to wada iyan iyan layi bi izini ko kira zuwa ga Allah mun Allah yace da izinin sa a cikin period tafsir da shehu Ibrahim ya zo fassara wannan sai yace shi izini sauƙaƙe aiki yake sauƙaƙe aiki yake in aka maka izini, to sai aikin ya maka sauƙi. Saboda Allah shi zai dinga yin komai. An fahimta? Shi zai dinga yin komai. Amma ka taro ka ce ka taro almajirai, ka taro muridai, a zo kuma kana koya musu su girmama ka ga yadda za su yi su girmama ka ga yadda za su yi kaza su kaza, ai ma kaza, ai ma kaza, ai ma kaza. Duk a bata gayyata ka a bata wata shida zuwa shekara ɗaya ka gani. sai ka tattaro su waɗannan sifille kana shirin zai ka tattaro waɗannan sifille ba zai yi ba an bayanta harka Allah ba a yin ta da ci da ƙarfi sam sam sam sam magabata ba haka suka yi ba Allah shi yake sa waje al'afidatan minan nasu ta hawi ilai to Allah shi yake saka zuciyoyin bayi su taho gunka kuma saboda in sun zo gun naka me ake nema sirri ake nema shi kuma sirrin ba a ƙaryarsa in akwai shi akwai shi in babu babu an fahimta ba a ƙaryarsa in wanda ya san sirri ya san me ake cewa sirri in ya zo ya zauna zance kawai za ku ya san bije ne nan ba ka da komai an fahimta sai dai babbar rigar sai alkyabbar sai rawanin sai kwagirin shi kenan kawai mazahari shi kuma mazahari Allah ba shi Allah baya kallon surar ku baya kallon tufaku abinda Allah yake kallo zukatanku nan ne mahallin duban Allah. Na ba ta an fahimta. Kuma sannan ba a ran girbi kai ba kai shuka ba kuma kai ka zo ka ce ran da wanda suka yi shuka za su zo su tara kai kuma kai ma ka ce wai za ku zo ku tara tare da su. Ai ba zai yi ba. An fahimta. So da haka sai ka bi za a bi ka. Sai ka bi sannan za a bi ka fa wallahi. ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha haka shehu tijani yace baka taba ganin wani ya rabauta ba sai da ya abuci wanda suka rabauta an fahimta kuma in zaka abuci wanda suka rabauta ka abuce su da kyakkyawan niyya ka abuce su kuma dan Allah kuma ka rintsa ido ga rayuwarsu ba ruwanka da rayuwarsu me suke yi me suke ba ruwanka kai dai kana musu kyakkyawan zaton mutanen Allah ne ka bi su dan Allah shi Allahn da kake bin su dan shi ya san dan shi kake bin sa ba zai tabar da kai ba ko da su ba mutanen Allah bane amma ta ja ba haka bane in za ka yi ta ja ko annabin zamanin ka ba za ka bi wallahi saboda abin da kake so ka gani sai an nuna maka a annabin za a nuna ma abin da kake tajewar ba aibi kake so ka gani ba sai a nuna ma An fahimta? Yawwa ba kawai ka bi dan zatin Allah, in dan Allah kake bi, ba shehin kuɗi yayi ba kake so ya baka isimi kana sa ran yana da isimi da zai baka ko saboda haka sai kake bin sa kake masa labi labi dan ya baka wannan sirrin kaga wannan ba Allah a ciki an fahimta hijira ce daga duniya zuwa duniya an fahimta to hijratu ila ma hajara ilai yawwa dan duniya kai to wannan kake nema in ka bi shi ka samu falillahi alhamdu in baka samu ba kaya aikin banza zan kiyama in ka je Allah ba ruwansa da wannan amma wanka na hijratuhu lillahi ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli so da haka in dai Allah kake bi da manzansa kake nema a cikin wani bawan Allah to ko ba Allah da annaba a gunsa to Allah zai kai ka zai sada ka an fahimta so da haka haka to duk harka ce dai ta shigo aka shigo da Shehu Ibrahim ya ce faƙa duk talaka sadiquna wal kazibuna fi hadzal maidan a fage na harkan Allah masu gaskiya da makaryata duk an cuɗanya duk an sa riga iri ɗaya yace an kasa gane su masu gaskiya an kasa gane makaryata an fahimta to wannan lokacin abin da zai iya wa mutane sai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai iya maka ko ba ka da jagora in kana salatin annabi jagora ne zai zai ba ka bata ba eh in kana salatin manzo su baye gaba ɗaya sun haɗu ko ba ka da jagora in dai kana yawaita salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka bata ba eh kuma Allah zai nuna maka tafarkin shari'a duk inda bata ta zo da waye Allah zai zai tsawar da kai in kuma tafarki na shari'a ne dirran dirran dadewa Allah zai gwada maka eh za ka ga tafarki tafarkin shari'a ne saboda haka wannan lokacin ba abin da zai iya mana irin yawaita salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san shi wato shi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bugo wato jamala da jalala ko ka ce hissan da ma'ana shi ko ina taro ba alheri yake kaga alheri na zahiri wato ka ga budi kaga samu kaga sannan kuma ya ta wanke ma zuciya wanda wannan kuma shine muradi eh Allah ya dace da mu la tagalu fi dinikum ko ya ahlul kitabi ya ku nasara nan su ake magana su ne suka wuce suka ketare iyaka a cikin sha'anin addinin su su ne suke cewa annabi Isa gashi ga ga irin yadda yake ga yadda yake to Allah ya ce kada ku ƙetare iyaka cikin wato addinin wala taqulu ala allahi illa alhaqo eh ai mun fassara da mun tsaya bayani ne akan la tagalu fi dinikum sannan annabi Isa aka ce kalmar Allah ne kun kenan kaga kenan annabi Isa daga alamul amri yake ko ba daga alamul khalqi ba alalahul khalqu wal amru ko kaga shi daga alam saboda ai shi alamul khalq shine a samu wato nutufatu takunu alaqatu takunu mudgatu ko summa yursalu ilayhi fa yanfuku fi ruwa fa yumar shine alamul khalqi kenan yadda za a bu maratib 40 yawma arab to shi annabi isa ba haka akai ba yawwa inna masala isa inna allahi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakunu kawai an bayyana yawwa kawai ta akai ya zama sai sai ya zama na'am eh fa aminu billahi wa rasuli wa la taqulu thalatha duk mun fasara ko wannan mun dan dawo mun yi sharhin la tagalu fi fi dinikum لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون نعم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر فسيحشرهم إليه جميعا to wannan aya ta sauka lokacin da su nasara suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam نعم wai suka ce wai- wai yana aibata musu annabi Isa an bayyanta نعم
yace a'a to me aka faɗa akan annabi sun ce wai yana cewa wai bawan Allah ne manzon Allah wai wannan shine aibatawa an fahimta su sai an wuce gona da iri an ce an ce shi Allah ne ko dan Allah ne ko ko ko kuma na ukun Allah ne ta'ala Allah wa an zalika to sai wannan aya ta sauka Allah ta'ala yace la yastankibal masihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun annabi Isa ai baya kyankyamin baya kyankyamin a ce shi bawan Allah ne a ce shi manzo ne na Allah annabi Isa baya kyankyamin haka walal malaikatul muqarrabun mala'iku ababen kusantawa, su ba ba sa ƙyanƙyamin a ce su bayan Allah ne. Wa man yastanki an ibadati wanda duk yake ƙyanƙyamin a ce mai shi bawan Allah ne, yake ƙyanƙyamin a da- a ce shi bawan Allah ne, wa yastakbir yake yin girman kai gabarin bautar Allah subhanahu wata'ala to fa sayashiruhum ilayhi jami'a ubangiji tabaraka wa ta'ala zai taso su ranar alkiyama dan hisabi da sakamako baki daya na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله na'am وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah ta'ala ya ce fa amman lazina amanu kaga wannan da suka bada gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi aiki nagari fa yuwaffihim ujurahum to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai cika musu ladan su wa yaziduhum min fadli sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ƙara musu daga falalarsa da ba su abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kai bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam ba ba a cikin aljanna. Wa amman lazina stankafu amma wannan da suka wato yi yajin hanci wastakbaru suka yi girman kai ga barin bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa yu'azzibuhum azaban alima ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu azaba azaba mai ciwo mai tsanani mai raɗaɗi wala yajidu lahum min dunillahi waliyan wala nasira sannan kuma ba za su samu wanda zai jibince su ko ya taimake su ko ya kare su daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ba na يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa hujja daga Allah ta zo muku daga ubangijin ko huwa Muhammadur Rasulullah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka karfafe shi da mu'jizoji wato marin jaya wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukan muku da haske wanda yake mai bayani gare ku shine alqur'ani wato mun turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mun saukan masa da littafi wanda yake mai bayani shine alqur'ani kaga kenan wato wato burhanu nan suna suna ne daga sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'ani ya bashi yawwa qad ja'akum burhanun min rabbikum eh burhanul lahi kenan suna annabi ne alaihi salatu wassalam na'am فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه Mm.
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا Wa مستقيما amma allazina amanu billahi kaga wannan da suka gaskata da kadaitakar Allah wa atasamu bihi suka yi riko da littafin sa wanda yake mai haske fa sayudkiluhum fi rahmatin minhu zannu ubangiji tabaraka wa ta'ala zai shigar da su cikin aljannar sa gidan dawwama wato fi rahmatin minhu cikin rahama da gare shi wa fadlin da kuma falala wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai shirye su zuwa addinin musulunci a duniya sannan kuma zai shirye su zuwa tafarkin aljanna a ranar lahira lokaci yayi yayi to sai mu tashi kan Na'am.
ayar kalala ba نعم to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin